الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبين وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul bakara a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 152 faɗin Allah ta'ala fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun Allah ta'ala ya ce ku ambace ni zan ambace ku kuma ku gode min kar ku yi butulci a gare ni Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu akan godiyanka da kuma yin wato ambato a gare ka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu'adh ibn jabal cewa duk sanda yayi sallah ta farilla bayan ya idare karanta addu'a Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik cewa Allah ka taimake ni akan ambatonka da bin dokokinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada a gare ka to shine Allah ta'ala ne ya ce ku gode mun kar ku butulce mun ku ambace ni kuma zan ambace ku Allah ta'ala ya ba mu iko za mu tashi kan aya ta 153 Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ista'inu bis sabri was sala Allah ta'ala yace ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma kula da sallah inna Allaha ma'as sabirin lallai Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri wannan ayar mun wuce makamanciyarta a baya a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani ga banu Isra'ila yace da su wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah ta'ala yace da su ku nemi agajin Allah ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma kula da sallah to anan kuma sai Allah ta'ala yake kiran mu mu musulmai da muka yi imani da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ista'inu bis sabri was sala Allah ta'ala ya ce ku nemi agajin Allah ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma kula da sallah anan Allah ya nuna mana cewa hanyar da mutum zai samu taimakon Allah a rayuwarsa gaba ɗaya hanya ce guda biyu hanya ta farko ya zama mai haƙuri hanya ta biyu kuma ya dage ya doge akan kula da sallah to wayannan abubuwa guda biyu ya ku yan uwa suna da matukar muhimmanci abu na farko dai shi haƙuri lafazin asabru malamai suka ce ma'anansa shine danne zuciya akan abin da ba ta so shi yasa malamai suka ce shi haƙuri a musulunci ya kasu zuwa gida uku kashin farko karo wato bangare na farko na haƙuri shine asabru ala ta'atillah shine mutum yayi hakuri akan biyayya ma Allah biyayya ma Allah sai an yi hakuri ba a samu akai can kololuwa wajen biyayya ma Allah subhanahu wataala sai mutum ya zama mai hakuri azumi hakuri ne shi sallah ita kanta sallar hakuri ne bin Allah gaba ɗaya sai da hakuri shi yasa Allah ya ce ma annabi wali rabbika fasbir game da wato ubangijinka ka yi haƙuri ka yi haƙuri saboda haka sai mutum ya yi haƙuri akan biyayya ma Allah subhanahu wata'ala ko da kuwa biyayyar tana da nauyi akan zuciya abu ne wanda rai bai saba da shi ba kamar misali yanzu Allah shi ya halicce mu mu 'yan adam kuma ya ɗaura fitirar rayuwarmu akan muna jin yunwa muna jin kishirwa ya sanya maka sha'awa a jikinka sannan kuma sai ya tsara rayuwar ba za ta tafi ba sai an ci sai an sha sai kuma ya zai ce ga wata doka nan ya saukar wannan asalin fitiran da ya tsara halittar ka akai yana so ka saba mata saba mata nan shine ka ji yunwa amma karkaci ka ji kishirwa amma karkasha ka ji sha'awa ta tashi maka amma ka danne to wannan sai da haƙuri eh sai mai haƙuri to shi yasa haƙuri na farko yana zuwa ne akan biyayya ma Allah haƙuri na biyu yana zuwa ne akan as-sabru ala ma'siyatillah haƙuri haƙuri game da sabon Allah sabon Allah jure ma sabon Allah sai an yi haƙuri duk wanda ka ganshi ya afka cikin sabon Allah galibi mafi yawa rashin haƙuri ne ke jawa rashin haƙuri ne idan ka ga mutum yana satan dukiyar al'umma rashin haƙuri ne ya jami shi domin ai ba shi ɗaya ne ke cikin talauci ba in ma yana cikin talauci in ka ga mutum na zina rashin haƙuri ne ya jawo masa ai ba shi ɗaya ne namiji ba ba kuma shi ɗaya ne mai sha'awa a jikinsa ba ashe rashin haƙuri shi ke ja mutum ya afka cikin sabon Allah sannan abu na uku kuma wanda shi ne inda da yawan mutane suke faduwa shi ne asabaru ala a ƙadarila haƙuri a kan abubuwan da Allah ya ƙaddara maka a rayuwa tsarin da Allah ya yi ma rayuwa Allah bai taɓa tsara duniya ta yi ma wani mutum ɗaya yadda yake so ɗari bisa ɗari ba ba a taɓa samun haka ba Allah ya sa muna fahimta duk inda kaga mutum a rayuwa ya ci gaba to sai da ya haƙuri sai da ya haƙuri ita duniya duk dabaran da za ka yi mata ba za ta yi maka ɗari bisa ɗari yadda kake so ba dabara ɗaya ake ma duniya shi ne in abin da ba ka so ya zo maka ya za ka mu'amalance shi iya nan ake dabara amma tare abin da ba ka so kar ya zo maka ba ka da wannan dabara ba ka da wannan dabara don Allah ya yi alkawari zai jaraba mu kamar yadda za mu ji a ayoyin gaba rayuwa wata ran za ta yi sauƙi wata ran kuma akwai wahala kaga da aka ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra tare da wahalan nan akwai sauƙi tare da wahalan nan dai akwai wani sauƙi din kaga kenan wannan na nuna maka muhalli shaid a ayan abinda zaka fahimta a ayan Allah bai ce akwai sauƙi ba sai ce tare da wahala akwai sauƙi kenan saukin baya samuwa sai bayan wahala ta zo Allah ya samu fahimta sai bayan wahala ta zo tukunna to in wahala ta zo aka jure aka yi haƙuri to daga nan kuma sai sauki ya zo manzo Allah kuma ya ce ma Mu'adh bin Jabal ya ce da shi wa'alam annan nasra ma'a sabr ya ce ka sani cewa nasara tana tare da haƙuri wa annal faraja ma'al karb sannan kuma wato yalwa na tare da kunci duk yadda mutum yake a rayuwa to kafin ya samu yalwata a duniya dole sai ya gamu da kunci dole sai ya gamu da kunci to haka rayuwa take tana jujjuyawa ne wata rana za ka wayi gari kana farin ciki wani kuma yana bakin ciki wata rana ka wayi gari kana dariya wani kuma yana kuka to in Allah ya tashi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas in Allah ya tashi juya kwanakin su dawo kanka sai dau dariyar da kake yi a nan sai kai ma wancan mai kukan jiya kai kuma sai dauko kukan sa sai kawo maka bakin cikin da kake ciki kai a yanzu sai ya dauki bakin cikin sai kai ma wancan sai dauko farin cikin da shi yake ciki a jiya kai kuma sai ya saka a ciki wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka kwanakin Allah yake jujjuya su tsakanin mutane to in kana so ka ci nasara a rayuwa Allah ya ce ka rema taimakon Allah ta hanyar haƙuri haƙuri annabawan Allah sun zama wato kyawawan ababen bugun misali a bisa babi na haƙuri da juriya idan ka ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk halittun allah ba wanda ya kai shaguri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun farkon da'awarsa ta musulunci babu abin da ya ɗaura da'awar ta tafi yadda ya kamata in ba haƙuri ba haƙuri da yake da shi lokacin da ya tafi garin ta'if ya ga garin makka babu alamun za su musulunta ya tafi garin ta'if ko zai samu waɗanda za su musulunta su taimake shi a kan wannan harka ta addini ƙarshe mai suka yi aka tara wawayen gari da yara suka dinga jifar shi da dutse suka fasa masa kai suka karya mai haƙori suka fasa masa ƙafafuwansa suka masa jina-jina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya turo mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam ya ce gani ga mala'ikan da ke kula da duwatsu Allah ya ce in kana so a ɗebo manya-manyan duwatsu a zo a sake a kan mutanen garin nan duka a dirkake su gaba ɗaya amma abin da yake cewa shi ne Allahumma fil li qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka gafarta ma mutane ka gafarta ma mutane na domin sun min wannan abin ne saboda ba su san waye ni ba ba su sani ba ne Allah ka gafarta musu addu'an da yake kenan abin da ya faɗa wa mala'ika jibril ya ce bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wala yushriku bihi shay'a yace ni bana fatan a halakar da su abin da nake fata shine ina fatar daga tsatsan waɗannan mutanen Allah ya fitar da waɗanda za su bauta ma Allah ba za su yi masa shirka ba abin da nake fata kenan duba irin wahalhalun da ya sha a cikin garin makka da shi da sahabbansa a shekara guda allah maɗaukakin sarki ya yi masa jarabawa mai bugun zuciya babbansa alubin abu talib babbansa abu talib afuwan abu talib wadda shi ne yake tsaya masa akan waɗanda suke kawo masa farmaki a waje shi dai bai musulunta ba amma zai zo ya tsaya ya tara shawa ya ce fada musu abin da Allah ya ce mu ga wanda isai taɓa ka amma shi Allah bai masa arzikin musulunta ba sannan matarsa khadija radiyallahu ta'ala anha ita ce wacce take ɗaukan nauyin cinsa da shansa da guzirinsa lokacin da zai je ya bauta ma Allah a cikin ɗakin Ka'aba idan mutane a waje suka kunsa masa bakin ciki wajen ta yake dawowa ta kwantar masa da hankali ya samu sassauci na bakin cikin da yake ciki a shekara guda sai Allah ya ɗauke su duka kisa malaman tarihi suke kiran wannan shekarar da cewa amul huzn shekarar bakin ciki shekarar bakin ciki kaga irin jarabawan da ya fada ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka zamansa a cikin garin madina ya yi haƙuri musamman haƙuri akan abin da ya shafi tattalin arziki za a wayi gari a gidan annabi sallallahu alaihi sallama a shafe wata ɗaya biyu uku ba a kista wuta da sunan za a ɗaura murhu ba da me ake rayuwa da bino da ruwa haka ake rayuwa in ya kare kuma kowa ya tsunguma ya ta salati haka ake rayuwa na na aisha radiyallahu ta'ala na ha ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ya gama rayuwarsa a cikin garin madina annabi bai taba cin gurasa ko masa ya koshi ba bai taba ba a ce wai yau gashi an ci har an koshi manzo Allah bai taba ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana na na fatima radiyallahu ta'ala anha ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata gurasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar kuwa kin san raban da babanki ya sa wani abu a cikin sa yau kwana uku sallallahu alaihi wa sallam kaga me ya jawo kuma yayi rayuwa rayuwa mai kyau shine hakuri hakuri to haka in ka dauki sauran annabawan Allah dubi irin yadda suka jure suka yi haƙuri akan kaddaran da Allah ta'ala ya kaddara musu galibi kuma domin su cika umarnin Allah ne na isar da sakon Allah zuwa ga mutanensu kiran mutane suke yi zuwa ga su bauta ma Allah ba fa kuɗi za su ba su ba ba cewa suka yi ku biya mu ba ba cewa suka yi mun sanya muku wani haraji ko wani abu kaza da za ku biya ba duka babu ko ɗaya a ciki abinda kawai suka ce shine jama'a ku zo mu tare da kun bauta ma Allah Allah ya yi maraba da mu ranar alkiyama ya ba mu aljanna wannan shine iya abinda suka zo yi amma ɗauki annabi nuhu alaihi salatu wassalam shekaransa Allah ya ce ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutanensa zuwa ga bauta ma Allah ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما شكرا دبو با خمسين yana kiran mutane zuwa ga bauta ma Allah amma Allah ya ce karshe duka ya gama wa'azinsa gaba daya Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi in ba kadan ba wasu malamai suka ce gaba daya wanda suka yi imani da shi waɗanda suka faɗi adadi mai yawa a cikin malaman tarihi bisa saɓani su ne wanda suka ce mutum tamanin. shekara 950 ne yana wazi mutum tamanin. kaga yanzu dun wani ya zo yana karantarwa an zage shi ai bai kamata ya tunzura ba ballantana ba mu yanzu da allah maɗaukakin sarki ya yi mana baiwa allah ya taimake mu musulunci ya karɓu a cikin zukatan mutane yanzu fitowar mu Ramadan din nan sallan asuba da muka fito muka yi yanzu in an lissafa wanda muka zo cikin masallacin nan a yanzu za a lissafa mu 80 sau nawa za a lissafa 80 sau nawa masallatai nawa ne kuma a area nan za a lissafa 80 sau nawa wannan zallan yanki ɗaya ne a cikin unguwa guda ɗaya mai rasa da ɓangarori daban-daban ka duba irin yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hakuri akan wannan harka ta da'awa neman mai jin wa'azin annabi ma ake a kashe shi neman ake a kashe shi amma mu yanzu kaga mutum ma zai zo ya saba zuwa wajen karatu yau in bai zo ba zai ce da Allah a taimaka a tura min wa'azin kaga mu ai Allah ya sauke mana to duk wani ya zage ka ko ya soke ka a harkan karantarwa bai kamata aika tunzura ba bai kamata ka tunzura ba domin inda ana tunzura in an yi zagi da da'awar ba ta iso kanka ba da ba ta iso gare mu ba da ka Allah ya ce ku yi ku nemi agajin Allah ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri ku yi haƙuri Allah ya ce ku yi haƙuri za ka ga duk in sanda Allah maɗaukakin sarki ya zo ya yi bayani akan ko kaidi da ahlul kitabi kafirai suke shirya wa musulmai sai ka ji Allah ya ce amma in kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah wa in tasbiru wa tattaku la yadhurrukum kaiduhum shay'a in kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah kaidun su ba zai cutar da ku da komai ba wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmi al-umur wa man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur Allah ya ce ku yi haƙuri ku jure sannan wasu malamai suna ce bangare na hudu na haƙuri shine ka yi haƙuri akan abin da za ka gamu da shi na ba daɗi daga wajen mutane eh wannan ba daɗi ne daga wajen Allah kai tsaye Allah zai jarabe ka da talauci da babu da matsaloli na rayuwa da duk abin da Allah ya ga dama to kuma kana iya samun jarabawa daga wajen Allah amma ta hanyar mutane eh waje Allah ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbiru Allah ya ce mun sanya sashin ku ya zama fitina ne masashi Allah ya ce don mu gwada ku mu ga za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba zaman ka kai da ɗan uwanka haƙuri ne haƙuri ne yanzu in ina zaune da ni da malam muna zaune tare Allah ya haɗa mu tare ne domin ya gwada haƙuri na ya gwada haƙurinsa wannan shi ne akwai abin da zan gani daga gare shi wanda bai mun daɗi ba akwai abin da zai gani daga gare ni wanda bai mishi daɗi ba to Allah ya haɗa mu mu zauna ne tare da cewa ba komai ne da nake so yake so ba ba komai ne da yake so nake so ba don Allah ya gwada haƙuri na don ya gwada haƙurinsa waje Allah ba ga kun li ba'dhin fitnatan atasbiru haka Allah yake da haka Allah yake tsara rayuwa haka Allah yake tsara rayuwa a cikin dangi ku goma Allah sai ya karbi rayuwar mahaifinku shi kuma ya hada ku da babban yaya mai matsalolin rayuwa don Allah ya gwada haƙurinku ko na ƙasa za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba kaga wanda za a ce kullum su sulhu ake yi kullum ana sulhu tsakaninsu da yayinsu da wansu guda ɗaya ai ba su yi haƙuri ba ba su ci jarabawa ba eh in Allah ya jarabe ku da wannan ya jarabe ku ne don kai na ƙasa kai za ka yi haƙuri kai na ƙasa ka yi haƙuri wannan shi ne jarabawa wannan shi ne cin jarabawa eh wannan yana daga cin jarabawan ubangiji jarabawa ne na ubangiji akwai wasu kannena guda biyu da kullum ina ɗaukar wannan haɗa su a waje ɗaya a matsayin jarabawa daga Allah shi wannan ƙaramin yana da saurin ƙubula wani lokacin kallonsa kawai in ka yi zai sa ya tunzura shi kuma wansa da yake sama da shi yana da jaraban neman magana neman magana irin na gaske to duk inda aka zauna kuma shi wannan mai kubula yana zira ido ne yana jiran a tunzura shi ya hau shi kuma wannan yana jiran su hada ido ya nema tsokana eh to kaga haka Allah yake hada jarabawa waje Allah ba ga kubli ba azin fitina to inda mutane suke samun matsala malam shine mutum yana rayuwa a duniyan nan kai kanka in ka ce duk abin da ranka yake so za ka yi to za ka samu matsala a rayuwa kai karan kanka in ka ce komi kake so komi kake so shine abin da za ka yi to za ka samu matsala rayuwar kan ba za ta tafi daidai ba in har kana so rayuwar ta tafi daidai to kai kanka sai ka saba ma ra'ayin kanka da kanka to ballantana kuma ka ce wai ka zauna wai kana jiran kowa sai ya maka irin yadda kake so kaga mutum yana ta tunzura yana ta fushi yana ta tumbatsa wai me yayi laifin da aka yi masa shine wai da wani da wani ba sa son sa a to kai ma ba kowa kake so ba ko ba ka bane kai ma karan kanka ai ko wannan da baka so to dan me kai kuma baka son wasu kai kuma ka ce dole sai kowa ya so ka dan me ai baka nema zaman lafiya ba saboda haka Allah ya ce ku nema taimakon Allah ta hanyar haƙuri sannan sai ya ce wassala da kuma kula da sallah jama'a kula da sallah tana gyara rayuwa duk inda mutum yake a duniya inda har zai kula da sallah Allah maɗaukacin sarki zai sa albarka a cikin rayuwarsa duk wanda ka ga rayuwarsa ta ɗaiɗaiɗe ta lalace to ka bincika za ka samu inda aka fara samun tsaiko da tasgaro shine daga sallarsa sallarsa domin ita sallah kamar wata kafa ce ko wani ɗakin taro ne da Allah yake gayyatanka domin ka zo ku yi mitin da shi lokacin da mutum yake sakaci da sallah baya sallah to shi yana karar da rayuwarsa baya samun tattaunawa da ubangijinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce allah ya ce na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu rabi na shi ne rabi na wani idan ya ce alhamdulillahi rabbil alami sai allah ya ce bawa na ya gode mu ar-rahmanir rahim allah sai ce bawa na ya jinjina ni maliki yaumiddin Allah sai ce bawana ya kambama ni ya girmama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah sai ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawana in ya ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah sai ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'al wannan na bawana ne kuma abin da ya roka din nan Allah zai ce na bashi to lokacin da mutum kaga shi ya zama baya sallah to shi kuma ya yi watsi da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa domin ya samu damar tattaunawa da shi wannan na daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dinga maimaita har a ƙarshen rayuwarsa yana cewa ittaqullaha fi sala ku ji tsoron Allah game da sallah ku ji tsoron Allah game da sallah ku kula da sallah eh yanzu zaka ga mutum a duniyar nan yana rayuwa amma yana fifita wani abun duniya akan sallansa yana fifita wani abun duniya akan sallansa daga in yana neman kuɗi ko yana aikin hannu ko yana wani abu in an kira sallah ba zai iya bari ya je yi sallah ba saboda ana ciniki ana ciniki to yanzu sai aka ce maka ga makanike nan ya buɗe gareji shekara bakwai ko goma baya da suka wuce amma kuma har yanzu in aka ce ga wani matsala daga gidansa na dubu hamsin ko dubu ɗari ta taso masa to hankalinsa sai ya tashi a hakan kuma in yana gyaran mota ba ya zuwa sallah a hakan yana gyaran mashin ba ya zuwa sallah shekararsa goma kuma da buɗe garejin har yanzu bai fi ƙarfin naira dubu ɗari ba kullum iya abin da yake samu ɗari biyar dubu kuma kafin ya koma gida ya kashe har yanzu to shi yanzu wannan don girman allah don allah wannan garejin shi mai tsinina masa a rayuwa wai fa saboda ya inganta garejin ne yake haɗa sallar azhar da la'asar a can ƙarshen lokacin la'asar to shi mai samu a duniya manzo Allah yana cewa ittaqullaha fi sala kamar annabi ne yana magana da kai kai tsaye yana ce maka ka kunce mota zaka fara gyara in an kira sallah to ittaqullaha fi sala ka ji tsoron Allah ka wanke hannunka ka je kai sallah kana ofis ka kunna esin ka kana shan esi an kira sallah kana aiki kana sarin takardu annabi ya ce ka ajiye biro ka rufe fayil ɗin ka fita ka je kai sallah ittaqullaha fi salah ittaqullaha fi salah amma yanzu galibi idan ka je ma'aikatu zaka samu idan ana sallah to sai dai kai ne kake son sallah to sai ka zame jikinka ka je kai sallah amma mafiya yawa in ana aiki to ba a barin aiki a je a yi sallah to duk kuma wanda ba ya sallah to yana da matsala a rayuwarsa tun anan duniya mun ji Allah ya nuna mana in kuna neman taimakon Allah to ku kula da sallah ku kula da sallah wallahi mu a wannan yanki namu musamman jihar mu ta Bauchi eh muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya kuma a kullum a kullum ko baki ne suka zo bauchi wallahi suna maimaitawa al'ummar jihar bauchi Allah ya azurta ku da san sallah mai mun gode ma Allah akan haka kuma galibi ina alakanta wallahi hatta zaman lafiya da aminci da muke samu a cikin garin nan wallahi yana da alaka da sallolin da ake kula da su salloli da ake kula da su yanzu alhamdulillah duk da yadda ƙasa ta rikici na rashin tsaro da sauransu a cikin eriyan jihar bauchi dai daga kowace ƙaramar hukuma zuwa kowace ƙaramar hukuma ba ka shayi ko farmakin din sha ɗayan dare ko sha biyun dare ta maka hanya ba ka tsoro kana ji ranka cewa za ka iso lafiya ba da jimawa ba da aka yi wa'azin jiha a garin azari muna hanyar dawowa karfe ɗayan dare mota ta tsaya wani a hanya kowa kowa hankalinsa a kwanci kaga inda wani yanki ne da tuntuni an fara neman ina hanyar guduwa ina hanyar guduwa saboda aka kaga Allah ya taimake mu kuma muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wata'ala a kai amma ka kalli rayuwar duk wanda baya sallah ba cewa muke yi garuruwan da suke cikin matsala ba su kula da sallah ba ba haka muke nufi ba amma abin nufi shine idan har sallah ta samu tsayuwa a cikin al'umma to taimakon Allah yana zuwa ma al'ummar taimakon Allah yana zuwa ma al'ummar saboda haka jama'a mu zama masu kula da sallah mu zama masu kula da sallah domin ko aikin banza ne kaga mutum yana yi ya ƙiya tuba ya ƙiya gyara to ka fara bibiyarsa za ka samu inda aka fara samun tsaiko to daga sallah domin allah ya yi alkawari cewa sallah tana hana aikata alfasha tana hana aikata munkar أتل ما أوحي إليك من الكتاب اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة مم.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Utlu ma uhiya ilayka minal kitab. Allah ta'ala ya ce, Ka karanta, ka yi tilawar abinda aka yi maka wahayinsa na Alkur'ani wa ake misala, sannan ka tsaye da sallah. Bisa ga wannan ayan ne malamai suka ce, Wannan ayan umarni biyu ta zo da su. Na farko shi ne ka karanta Ƙur'ani, na biyu ka tsaye da sallah. duk wanda ya yi ɗaya bai yi ɗaya ba to bai cika umarnin da aka ba shi ba kenan sai da sallah daban karatun alkur'ani shi ma me shi ma daban shi ma daban saboda haka dole dole ne ya zama ga dukkan musulmi ya zama yana karatun alkur'ani kamar yadda aka wajabta maka kula da sallah to sai Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah ya ce sallah tana hana aikata alfasha tana hana aikata munkari duk inda ka ga mutumin banza yana shirin tuba ya dawo hanya madaidaiciya to wallahi tsaya a kan shi ya gyara sallah sallah ta tsayu komai zai daidai komai zai daidai komai zai daidai amma in sallah ta samu matsala aka samu tsaiko a sallah aka samu communication gap tsakanin bawa da ubangijinsa aka samu network ɗin sallansa tana fluctuating to anan fa ya samu matsala network ɗinka na sallah tana rawa to anan ka samu matsala tun anan duniya ba za ka rayu lafiya ba eh idan ko ka ga Allah ya baka duniya bayan kana saba masa baka kula da sallah to ka samu ranka cewa wallahi talala Allah yake maka ƙarshen ba zai kyau ba ƙarshen ba zai kyau ba dukkan mutumin kirki na tabbatar ba za ka zaɓi farko akan ƙarshe ba to balle in an je lahira in ka ganka a aljanna a karan farko wallahi sallah ta yi kyau in ka ganka a aljanna a karan farko sallah ta yi kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu abu na farko da za a fara yi mabawa hisabi akan shirin tashin alkiyama sallansa fa in salahat salaha al'amalu kulluhu wa in fasadat fasada al'amalu kulluhu idan sallah ta gyaru ta yi kyau to ayyuka gaba ɗaya sun kyau in sallah ta ɓaci ta lalace aka samu tsaiko a sallah to ayyuka gaba ɗaya sun lalace ayyuka gaba ɗaya sun lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in intaqasa min faridatihi shay'un qala ar-rabb unzuru hal li 'abdi min tatawwu annabi yace kai idan ma aka samu matsala a farillansa Allah sai ya ce wa mala'iku ku duba ku gani wannan bawan nawa yana da nafilbili sai a cikata abinda fa yukammalu biha man taqasa min faridatihi sai a cikata abinda ya samu na kasa a cikin farillansa la ilaha illallah kaga sallah in ta gyaru to kuma sai a rufe sai a ce to bismillah amma duk wanda ya samu matsala a sallah ina tabbatar maka ko zai shiga aljanna to sai ya buta tukunna a karin farko eh in ya zama court of mark ɗinka na sallah bai kai ka shiga aljanna ba to za ka shiga school of remedial studies a cikin wutan jahannama eh za ka yi sbrs a wuta sai ka gyara jam ɗinka na sallah tukunna ka samu court of mark ɗin da ake so ka samu tukunna kafin sai a baka DE zuwa aljanna kaga ko remedial auta ai ba daɗi wallahi ba daɗi dan na Aisha radiyallahu ta'ala na ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man husiba uzib duk wanda aka masa hisabi to za a masa azaba nana shi ta ce a ba Allah ya ce akwai wanda fasawfa hasabu hisaban yasira ba ba Allah ya ce akwai wanda za a masa hisabi mai sauki ba manzo Allah ya ce abinda nake nufi shine man nuqishal hisaba udhib duk wanda aka ce masa za a yi masa hisabi tit for tat komai sai an duba komai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to zai sha azaba to maganin haka shine ka gyara sallah to in sallah ta gyaru to in sallan ka ta yi kyau to in an zo kuma sai a ce to sauran ba sai an duba ba a rufa su kawai a wuce amma in sallah ba ta yi kyau ba to za a samu matsala saboda haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kai imani da Allah ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah da agajin Allah ta hanyar haƙuri da kula da sallah yace inna Allah ma'as sabirin lallai Allah na tare da masu haƙuri to anan ne malamai suka ce me yasa Allah bai ce inna Allah ma'al musallin ba me yasa Allah bai ce Allah na tare da masu sallah ba sai ce yana tare da masu haƙuri domin a nuna maka cewa lafazin haƙuri lafazi ne shamil lijami'in anwa'il ibada lijami'i anwa'il ibada duk wani nau'i na ibada yana shiga cikin haƙuri ita kanta sallar haƙuri ce sai da haƙuri ake yin ta zakka yanzu zaka cire zakkan dukiya ai sai kai haƙuri eh sai da haƙuri tare da cewa dai in har ka duba irin adalcin da Allah ya yi maka wajen ba da zakka ai bai kamata ma a ce sai an danne ka kafin ka ba da zakka ba cewa ba kai in kana da miliyan arba'in a cikin miliyan arba'in din nan ka cire miliyan ɗaya shine zakanka kowane miliyan arba'in miliyan ɗaya shine zakanka ai an kyauta maka ai ba ce ka raba dukiyan uku ko biyu ko hudu ba aka ce ka raba ta gida arba'in gida arba'in ka ɗauki guda ɗaya ka ba mu bayin Allah sauran kuma Allah ya ce ka sake mai da shi cikin akan ɗinka ka ci gaba da juya eh ba mamaki zuwa shekara mai zuwa ta ninku zakar sai ta ƙara nukuwa ita ma to amma dai duk da haka ai sai da haƙuri sai da haƙuri eh saboda ai in kana neman wanda ya fi kowa son kuɗi a duniya to shine mai kuɗi sai wanda Allah ya marahama wallahi sai wanda Allah ya marahama sai wanda Allah ya marahama yanzu za a iya zuwa a sa kwandon fi sabilillahi a bakin masallacin nan talaka da yake da naira dubu ya iya cire naira ɗari ya saka haka ne ko ba ka ba amma mai kuɗi da yake da naira miliyan ɗari ba zai iya ɗaukar naira dubu ɗari ya bayar ba shi talaka kaga ya raba nashi gida nawa gida goma ya ɗauka shi da ya bayar to kaga mai miliyan ɗari in ya ba da dubu ɗari nawa ya raba dukiyarsa amma ba zai iya ba sai wanda Allah ya marahama akwai masu arziki waɗanda suke masu zuciya irin ta Uthman ibn Affan eh zunnuraini kenan ibo eh akwai masu arziki irin wannan irin masu zuciya irin ta su Abdurrahman ibn Auf Allah ka kare yadda a gare su Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka duk abin da mutum zai yi sai ya zama mai hakuri hatta ibada to malam ya karanta mana ayoyin da suke bayanta amma kuma lokaci ya kure mana za mu tsaya akan ita wannan aya guda ɗaya in Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi kan aya ta 154 abinda muka karanta daidai Allah ka tara mu cikin lada inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين